الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شابك وغوشا سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ja hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da takwas shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar za mu tashi kitab na sha uku kitabul wasiya littafin da zai magana akan alwasiya wato mutum ya ba da wani sako wanda yake so abin da ake kira wasiya shine ka ba da wani sallau wanda kake so bayan rayuwarka a dora a dorar da wannan abu ya ke kira wasiya malaki ta'rifuha abin da ake nufi da ma'anar wasiya alwasiya yace ma'qudatun min wasaitu wasaitu shay'a usihi wato na ba da wani abu na yi wasiyar wani abu ko ina nemi ka wani abu idan autartu idan na sadar da wani abu cewa ga wani abu ina so a yi shi bayan raina ina so a sadar da shi ko dai na zumunci ko na wato wani abu da ya shafi kuɗi ko bari walmusi shi wanda aka yi wasiya wasala ma ka da fi hayati ba da mauti an gane ko zai sadu da abin da ma kana fi hayati ba da mauti wanda yayi wasiya kai an gane ko wa salama kana fi hayati ba da mauti abin da yana sadar da abin da ya tabbata a rayuwarsa shi wanda zai wasiya yana iya ba da abin da yake gashi a raye na tsani ya ce bayan mutuwarsa wane amfani da shi wannan shine aluga literal meaning kenan ba da wani abu naka wanda yake mallakar ka kace bayan mutuwar ka wane amfani da shi ko ko kuma mutum ya ce ko bayan na mutu kar ai kaza bayan na mutu ayi kaza duk wannan wasiya ce kamar yadda kaza a abin da ya shafi a ta a ta ta kaba ita kanta maza suna yin wasiya akan kwanakin ta kaba cewa mai hukunci min wata hudu da kwana goma ki wata biyar ko goma kamar yadda za mu ji a karatunmu na tafi mai zuwa na allu'ulu to saboda haka wahiyar shari'a amma a shari'a wata luga literal meaning ne technical meaning kuma istilahan hibatul insani ghayrahu ainan anan zaka fi ganewa mutum ya dauki wani abu ya ba wa waninsa na kuɗi shine ainan ko dala ko naira ko kaza ko kaza tsantsar kuɗi audainan ko kuma baki ya ce ina bin wani baki in na mutu ka karba ga ce da ga komai cewa idan na mutu ka karbi wannan baki au man ba'atan ko wani abun amfani maybe akwai wani abu da ake hadaka sai bayan wata wata wannan watan ya zo za a ba wannan ko wannan watan ya zo wannan ne zai amfani da gurin misali ko gona shi yake amfanuwa duk wanda aka zai yi amfani zai ce ya bar wasiya in ya mutu wane ya dora kun gane kuwa yawwa shine manfa'atan mota ce kullum akwai wanda yake amfani da ita akwai son ɗinsa yana zuwa rana kaza sai ce in na mutu wane ya dora a kai ko me na amfani ko mai to shine abin da malai yake magana a nan to sai ce ala an yamlika al-musa lahu kaji akan cewa wanda aka yi wa almusa da huji ne wanda aka yi wa wasiyar cewa zai mallaki alhibata wannan kyautar ba da mautul musi bayan mutuwar wanda ya wasiya da Allah madaukakin sarki ya ce wa wasadi ya ibrahimu bani wa yaqubu kaga ya bani ya inna Allah safa lakum ad-din fala tamutunna illa ai wasiya yana gaya musu ne ko bayan rayuwarsa su tora akan wannan abin da ya faɗa sai ma da yake to hukumu wa ne hukuncinta wa hiya wajibatun ala man lahu malun yusi bihi to kun jirance da mun ja faɗa da abin da kake so ka fahimce shi da kyau aka kawo to ka fara sanin ma'anar sa literally and technically technically sannan sai ka zo ka san me hukuncin sa domin da abin da yazo irin wannan za ga yana da ɗayan biyar ko dai wajibi ko mustahabi ko makaruhi ko mubahi ko haramun wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma'a ma hulima saboda haka a cikin ɗayan nan sai ya faɗo a ɗaya to me hukunci a wayannan biyar din sai yace wayya wajibatun alaman lahu malu wajibi ne ga mai kuɗi to wani irin kuɗi aya za mu ji za mu za ta zo ta faɗi mai kuɗi za mu zo mu ji wani irin kuɗi UCB wanda ya kamata ya wasiya a kai wanda yake da kuɗin da kuɗi to wanda ya kamata ya wasiya a kai wani irin kuɗi ne Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut Allah ya wajabta muku ai furiza Allah ya wajabta muku idan aka ga wato alamun mutuwa suka zo ɗayan ku in dai alamun mutuwa suka zo mutum yana kwanci in da raka khairan idan har ya bar dukiya alkhairu anan yana nufin almal almalin kafir amma ibn abbas yace dirhami 600 wanda daga cikin magabata yace 800 kamar ina ji Dawud ibn Kaysan ne in ban manta ba yace 800 wasu kuma suka ce ya kai 1000 ba sai ya kai dirhami 1000 shine alkhairu wa innahu li hubbi alkhairi la shadid labbi lima anzalta ilayya min khairin duk kudi ya jere riba a nan to akwai abu a fatar da ibn abbas mai wannan amount din abin nufi idan dan kudin ka bai ta kara ya karya ba dubu biyar dubu goma ba da kai yake ba amma da kudin sai kai samun zakka to ya kamata ya rika yi miliyan biyu ne yanzu ko da yan kai da ya dubu a gidan a kai misali ko abin da ya kamata to saboda haka wannan shi ne to kaga alkhairu din shine alaman lahu mal wace ce dukiyar shine muka ce ga tanan ba zibun abbas bin fasara in ta laka khaira lil wasiyatu lil walidayni kaga mun balarabe shi Allah ya ba mu alheri Allah ya ba mu kudi ke amma mu zai da safa ke Allah ba mu alheri to zai da safa lil walidayni to idan ya bar dukiya to ayi wasiya ga iyaye wal aqrabina da kuma ƴan uwa da jini a yaushe ne yaushe ne ake iya zuwa a danne iyaye a harkar gado ana iya zuwa yanzu in mutum ya mutu yawan iyayensa ba za su gado ba zai eh ba zai yi ba kun fahimta da kyau ko ba zai yiwu ba kai tsaye wato ana magana wani irin iyaye to ake nufi a nan Zuma Nabi ya ce fala wasiya ta liwarisi ba a wasiya gawa magaji to Allah kuma ya ce liwari dai ne ya kamata ku bani abin nan fala wasiya ta liwarisi in taraka khairan lil wasiyati lil walidayni wal aqrabi saboda haka sai yayi wasiya ga iyayensa da yan uwa da jini mun san cewa kanin uba wan uba yar uba dan war uwa da waye duk wa'annan idan da yaya sun kore ko ba haka bane yawa wannan mun gamsu cewa tabbas su za a iya musu wasiya mutum ya zo mutuwa yana da kuɗi mai yawa ya ga cewa ga yaya wannan kanin nasa da yayi mai wahala sai ce a baki dubu miliyan biyu domin ya za aka zo an yi za a gurin rabon gado su bashi dubu ishirin bayan an zo ladan gani ido ko hamsin sai ce to a bashi miliyan biyu da motar nan guda ɗaya misali ta ga wasiya yi ba mu da iskali a nan to iskali shi ne ya aka yi iyaye suka zo wannan tambaya ce gaskiya ba zan ba ku amsa ba ko a tsarin malama ba ya kamata shi ne ta nan gurin ƙur'ani a yi ta yaya aka kawo iyaye nan kuma kuma na san musamman kai da wani injiniya ba kwa bakin tafsirin dakka an gwangwaje an gwangwaje ko kun yi delete all al'akarabina don suna ce al'akarabina alwalidai na aka ce an taɓa kiran yayyan baba alwalidi ko kakanni ya ji waye wannan yadda ba ba ta ma da hujjar ta ma da wala abba karfi amma dai na bar ku zuwa sati mai zuwa ina san dalili ne karfi alaikum assalam hmm shine ya magana da kamar ya wanda mun jayarwa shine al'akarabi na dan ai yan uwa na jini kanin mahaifi wan mahaifi kam akwai amsa Na'am. Akwai ayoyi da? Barakallah wa fi. Kaga injiniya yana iske hizari, amma duk da haka a bari a je a yi bincike. zai iya tuno ni karatun mu a kundila da muka yi da muka zo bayani akan wannan ayar ai malamai sun yi bayani akan cewa wannan ayar ba su kai domin iyaye suna gadi kun bai wuta to ya faɗi rawan amsar ku nemo irin wannan rikewa ake yi zai ba amfani shine ko karatu kake yi a sallah da abin ya zo sai ya faɗo ba saboda haka ko shaka babu ya hau titi yanzu amma sai ku ɗora ku ƙara mai kwarai kuwa a je yi destination ɗin daidai bil ma'aru daidai gwargwado kaga bari kara muku wani abu ai a lokacin su ba a ba su gadon na kara abu na biyu ba a ba sam su ma yan kallo ne to sai ka zo iyayenka sai ka ka Allah da yake mai su ma sai a yi musu kawai a san musu ladan ganin ido su da suke sanadiyar zuwanka bil ma'ruf daidai gurgudu haqqan alal muttaqin idan Allah ya kare da cewa haƙƙi ne ga masu tsoron Allah domin sai da tsoron Allah ne zai cika wannan ka'idodin wannan dan girman Allah ku dubo mana sati mai zuwa za mu za mu shiga shi za ba zan fara ba ba sai sai kun bani amsa akan ayoyin kitabul fara'id za a shiga sati mai zuwa gado liwarifin ga magaji ba iyaye kawai ba duk wanda ka mata kaga yana cikin magada mata tana cikin magada ko yawwa ba za ka yi musu wasiya ba amma ai mun zo gaba za mu za mu ga za a iya yin wasiyar amma ba ta wuce wani over three ba ka fahimta da kyau ko eh illa iyaka kawai maganar da ake za ka iya yin wasiyar ga wanda zai gado saboda wannan hadisin ba wasiya ga magaji domin idan kai wannan za ka haifar da fitina za ka kawa da wani in an gawa za su ce wasiyar ta ba su me za ba ba su ba to sai ce وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به bai dace ga mutum musulmi ba yana da abin da zai yi wasiya a kansa ya bi su laila ɗaya ne kwana biyu illa wasiyatuhu maktubatun inda fa ce wasiyarsa tana rubuce a gurinsa bai kamata ba yanzu wanda ya zaina hada hada sai da gobe ya karɓi baki a karɓa to gaba da ya rika rubutu ba ka zai haifar wa da iyalinsa matsala kuma yadda mutuwar nan take ko ba a yi me yake kiransa ko ba a yi rashin lafiya ba accident yana faruwa abubuwa da yawa kaga amma mutum ya riga ya rubuta cewa kullum ya zo yana da diary ɗinsa ko jota da yake rubutawa to yau wani yana bi na wani mun gama ne wannan zai taimaka wa iyalinsa ko mutuwa saboda waɗansu da take faruwa mutum yana wannan hada-hadar wani zai mutu yana bin baki wanda yake ji tunda ba ke da ba za su zo su faɗa ba sannan shi ma kuma ana bin sa an zo an faɗa za a ce ba a yadda ba kai matsaloli da yawa sai dai sun kawo shi da daidai an gani sai a waje daga cikin ayan ce to wasu ma ce ba su yadda ba a yana yi mu ba mu yadda ba ba yadda za a yi babu yin kaza bai gaya mana ba kuma ƙarya suke akwai abin da baban yana yi bai faɗa ba sai dai kawai wata kila da ƙarshe in an je kotu alƙali ya sa a yi rantsuwa ko kuma a tabbatar da ke biyu to kaga amma yin wannan da ka'ida rubutacciya yana da shaida a gidansa kuna da ita a gidanku shikenan miqdaru iman ladhi tutahabbu alwasiyatu fihi to gwargwadon dukiyar da ake so mutum ya wasiya a kanta shikenan ina da dubu ɗari zai zo in ce na yi wasiya cewa bayan na mutu ga wani kani na a baki wannan dubu ɗarin kuma ina da 'ya'ya gaba ɗayan ta shine malam zai magana anan an sa'ad bin abi waqas an karbo daga sa'ad bin abi waqas wannan kawun annabi ne ko halun nabi haka ake cewa kawun annabi alaihi salatu wasalam dan dan banu zuhura ne kabilar banu zuhura dan uwan mahaifiyar annabi haka ko malaman tarihi dan uwan nana amina ne dan uwan ta ne faru kare yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu ni wata rana annabi ya zo gai da ni wa ana bi makkata ina makka wa huwa wasu ba da yau kace ya tafi ne lokacin aikin hajji rashin lafiya ya rafke ji a can ba an yi hijira ba duwan koma madina to da ya zo sai rashin lafiya ya kama shi wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha yana kin ya mutu a garin da ya haɗi hijira daga cikinsa dan ruwayar muslim ma karara ta ce cewa akidu an amuta bil ardi allati hajartu minha ina jin tsoron in mutu da garin da na fita da garin na hijira Allah ya yabi mu masu hijira to kun ga qala bi yarhamullahu kun abra Allah ya ji kan ibnu abra in kana duba shari'in muslim na imamu nawawi cewa suka yi wahami ne anan yarhamullahu ibnu khawlan sa'ad ibn khawla a yaka yanzu a cikin riyadu salihina za ku ga ko yawa wasu kuma suka ce a'a sunansa ne ibn afrad shine dai ibn khawla sa'ad ibn khawla amma dai ka gane ibn afrad sa'ad ibn khawla shine Allah ya ji kansa kun san shi a makayar sa'ad ibn khawla shi a makayar sai suke cewa to Allah ya ji kansa sa'ad ibn khawla قلت يا رسول الله أوتي بمالي كله to a waye faɗi wannan kalma cewa Allah ya jika ibn kaula annabi ne ko za ki na biyo ka annabi alaihi salatu wasalam ina ce ya ma'aikin Allah usi bi mali kullihi zan iya yin wasiya da dukiya ta duka ka ibn abi waqas ne kudi ne ai ka ga ai zan ma da ake in kalli ta duk ajaratul mubashiru na ko duk kowa miskini قال لها النبي يا قلت فشدر sai na ce ya ma ake Allah to rabi ba ina da miliyan goma ɗau miliyan biyar na bayar ƙara la annabi ya kultu a sulus ɗaya bisa uku ba a raba ta gida uku a ɗau ɗaya a bayar kala sai ce fasulutu fasulutu kafe to ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma ya yawa shi ma da yawa kana dukiya ka raba uku ka ɗauke ka ba da ita wasiya innaka anta da'a warasataka abniya amma fa ka sani cewa ka bar magada magadanka suna wato mawadata khairun min an tada'ahum alatan shi ya ba alkhairi da kamar su a matsayin talakawa shi ya ba alkhairi ka bar magadan ka suna da abin da za su dan amfani da shi ya ba alkhairi da ka tabu a ce ba komai amma wannan mun ga bayani ba shi yake nuna cewa mutum ya zo ya amfani uwa da kuɗin su da an magana zai ce wai ƴaƴa yake tara kai wa ya tara ma a ba wannan magana ake ba cewa ba wai su aka mutum ya ɗebi dukiya ce kwandarin gaba ɗaya ba amma kai ta hana gaban Allah sannan kuma kada a kaɗe bi ta gaba ɗaya ka zuba gaskiya ne daidai ne ko wani yake cewa wai mata duk abin da ke wai kwaɗayin abin da mutum zai mutu ya bari sai wani ya ce kuma ba haka ne mu muke riga su mutuwa don kaga iya lissafin da cewa yanzu da kaji wato da wahala kaji an ce matar wani ta mutu amma kaji an ce bai gidan ya mutu ka ji wani karatu haka ne haka ne saboda haka idan ta zo yanzu tana lissafin cewa wato za ta ci gado ƴaƴan da ita za ta mallaki gida ba zai fice ba kenan kawai da iya ta kullajin ta kenan iya tunanin ta kenan ita wa ma shahidat illa bi ma'alimat wa ma kanat lil ghaibi hafiza ko shi kenan shi ne kawai iya abin da ta sani kenan zalika mablagu ha min ilmi tana gani da yawa gidaje kawai ta kaba ake ki zo da haka ba zai yi a zuwa yi musu sakina daji ba to amma abu ne na Allah eh kaga wannan iya tunani ne na mutum haka ta tunanu take gani to sai ce um ya takaffa bulan nasa fi fi aidihim su rika mika wa mutane alkaffu takun hannu su rika mika wa mutane hannu ka mutu ka bar su ba komai sun zama mabarata yanzu sai bara su sai ya tashi a masallaci ya ce jama'a da Allah ku taimaka za a bawa za a biya wa dan ware kuɗin makaranta babu kaga yanzu yadda gwamnatoci suke kashe iyayenmu da ransu a to ya yi ritaya ba ba ba shi gratuity ba kuma bai da gidan kansa arewa ma ke ai sa kullum ni na iya tunani na iya nan ya tsaya cewa wai mutane ni har yau ba na ganin laifin azu wallahi ba na ganin ba na ganin su ɗan azu ba mutane ba ne su dabbobi ne su ko sanduna ne ka san wannan watannin gaba ɗaya ba su da albarki wata tara abadan Allah su ba mutane ba duk wanda ba bai da wani abin yi wallahi zai ne suka maka Allah to haka suke wannan rayuwar ka da kake gani struggling kawai yawwa wayannan tsakani da Allah tsakani da Allah haka wane mutum wane mutum eh masu wannan ya an rufe shi gaba daya da shi ya dogara wallahi daya da iyaye to wayannan abubuwan Allah ya tsawaye banda wannan masu yar yan kananan eh marketer ba eh to wa inna ma ba ma an fakta min nafaqatin sai annabi alaihi salatu wasallam ya tsara ma wata balala yace kaga duk abin da ka ciyar na ciyarwa ba fa inna ma fa inna ha sadaqa i duk abin da ka ciyar na ciyarwa daga dukiyarka sadaka ne hatta luqmata lomawa ba hauji ai la sato kalmar yayi larabci ce dama sai yace loma kawai ya huta al-luqma an gane ku hatta luqmata allati tarbawa ila fi ila fi imra'atika alwayar muslim ila fa imra'atika har lomar da kake ɗaukowa ka sa a bakin matarka abin nufi abincin da kake da ita wa atallahu an yarfa'aka sai annabi ya bai wata addu'a ta fata da sannu asa idan annabi ya fara ko ta zuwa alqur'ani in ta zuwa alqur'ani ibn abbas yace dawan Allah yake asa rabbukum an yarhamukum ana nufin tabbas haka take nufi ta qur'ani duk inda ta zo tabbas to annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a taraji din nan naka imani karfi ne cewa wa atallahu da sannu ubangiji madaukakin sarki ko kace tabbas Allah madaukakin sarki an yarba a gaje daga zaka tashi da wannan rashin lafiya haka ake so mai dubiya da wanda yan kareje ba mai kashe gwiwa ba ba a san mai shegen surutu ya tafi dubiya ya ta faɗa cewa da ma kaza subhanallahi kanin babana da yake ciwon nan bai tashi ba to ku taje ke yana zuwa ku ce malam ka ga fita zai zo karya masa gwiwa wani ya zo duba mara lafiya yana ta tambayar sa yanzu kuma me yake damun ka ya gama wannan surutun yanzu kuma me yake damun ka yake zaman ka anan kawai zaman sa a gurin shi yake damun saboda ya zo da ta gaya bar matattu wane ya mutu wane ba ya mutu ai da aka yi me yake damun ka yake zaman ka anan shi ke to kaga sai ce da sannan Allah zai daga kafa da kafa yin tafi a dika nasu wasu mutane su amfani da kai wa yudarra bika akharun wasu kuma sanadiyyar rayuwarka za su cutu munafikai kenan da Allah a kun san sai yau wato ga kare shi wala ya kullahu yawma idin illa ibnatan illa ibnatun lokacin da za ta abi wa kace ya faɗi wannan magana sai ta ɗaya ce mace iya tsammanin kamar da wasu magada a yana da asaba asibai suna nan banu zuhura din nan a kowannen banu zuhura din to kuma da Allah ya daga kafadarsa ya miƙe kun san cewa a lokacin yansa guda ɗaya ce can amma bayan ya miƙe ya warke sai da ya haifi ƴaƴa talatin da hudu cuta ba mutuwa bai bayan wannan yar yanzu da yake ganin cewa da yanzu mutum zai da rashin lafiya haka wajen yau tawayen Allah ta ce mun kowa ne yana ta har wasiya yake na ce hajiya kin manci lokaci kaza ma dai da ya rika da wannan wasiya da yayi bara na tuna mata wallahi kace haka ba aka yi nake to da Allah kar ku daga kan ku hankali yaro ne matakin ya tashi rashin lafiya kiwo ya rika sai sai tashi daga wayewa Allah ya koma wai a kira wani da wanda da ya ta wannan abu nace bara ma da ya haka yi ya rika cewa a kirawa da da wani ba ya miƙe ba to da haka ba ciwo ba mutuwa ba ce cuta to kaga ibn Abbas ta bin Abi Waqqas ayat 34 a karatun mu da dawlin gurar Hausawa har sunayen su ne na lissafo duka mata da maza to so da haka wannan shine to kaga to bayan tafiya bayan tafiya diga nasu wasu mutane su amfani da kai zuwa yi in za ku iya jira a amfanuwar ta jira biyu a kas bayan ya miƙe har zamanin sai na umar yana nan ina ya buɗe na kadisiya shi ya buɗe wannan gari to kaga wani zaune bin a akarun su ne wayancan kafiran na gurin da waye da sauransu su ne bisharar da annabi ya yi cewa ba ma fa iya zamani na za ka kai ba a zamanin sai na umar ce kai gubar mai kuma yayi la wasiyata li warith to ga gurin ba a yi wa magaji wasiya in dai magaji zai gaje ka ba za ka yi masa wasiya ba ana biyu ma matal bahili ya ba sunan sa sudayy bin ajlan mala ali sudayy bin ajlan yawwa kaga ai da su ne irin su Abu Darda da Abu Umama al-Bahili ire-iren wayannan su ake su dole zauren duk ta saba da wayannan ne za gana yawan mantawa Abu Musa al-Ajami ma saboda yawan faɗa shi ma yanzu an riki amma Abu Umama Abu Darda yawanci za ga hatta ɗaliban ilimi sai an yi hutun da ka tambaya sai ga an yi shiru amma ka ce Abu Hurairah kowa zai faɗa saboda yawan mu'amala da yau da gobe to wai abu da zaka a kun yi shiru majmu abu da za to abu masala jariba abdullahi bin kaisar yawwa to shi abu da za ba alamamar abu da zai shi ne wai za a baji kunya a wajen lantin wai ne baraka Allah fi a wani ibnu man ibnu zaid ya kamata a rike su dai bin ajilan wani bin zaid abin kunya ne ya rike ya rike yan kwallo ka da rike manyan zabe ina ji ji wani yana wani gyara ta wai wai ba lawan dosti ake cewa ba lawan dosti la ilaha illallah yadda ka dawo wanda ya fado wai ba lawan dosti wai ba lawan dosti ake cewa wai gyara ya ta kankare bai ne ba gyara kamar wanda ya fado wata aya ko hadisi ta wannan kulab ne tsakaninku da Allah eh Barcelona dan Barcelona ne ko ka gani ba kata to haka muke so an faɗo sabon ma mu ji ba kata yawa to sai ce قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع na ji annabi yana faɗa a hudu ba da a shekarar hajjin bankwana ana cewa hajjin bankwana ne saboda saboda annabi alaihi salatu wassalam shi kadai yake kilo daga shi bai kara dawowa ba da dama shi kadai bai taba wani ba inna allaha qad a'da kulli fi haqqin haqqahu Allah madaukakin sarki ya ba kowane ma'abokin haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyata liwarisi daga yau to ga wata amsa ta kuma fitowa ku je ku hada da ita an gejin da za ku kawo ta dini zuwa da kai Allah ya ba kowa hakkinsa saboda haka ba wasiya ga bugani in dai mutum mai gado ne to ba wasiya yanzu ba zai ba ka ga magana ka ko da fito cewa wani da ne yana da gado a ciki a kyale wanda in an mutu za a hana tunda ba idanka kwarai kuwa dan yanzu zai iya yiwa kai kai kai cewa yayin ka wahala kuɗin yayin ba san komai ba amma wallahi in ya mutu ko naira goma ba za a bashi ba ya rike amana yayi komai ko bai mallaki komai ba da ana shi komai kuma to yadda ake so kai wasiya yawwa dan kai zama ka hada su gaba dan zai zama abun gaba ko shakka ba mu ka hada su gaba da shi dan zai ga wannan makiyansa ne ba su ma san kimarsa ba duk wahalar da ne a koma yanzu tunda su ne masu kuɗi su rika gaya ban maganganu iri iri abin da suke so za su ta faɗa ba aure bane zai ce to in auren ya tashi ba ba za mu gaishe ka ba tunda suna da kuɗi zai su dauko wani kanin babansa ba kuma shi kadai ya rage ne bi to shi za ga musulunci yana da hikimomi a abubuwa da yawa ma yuktabu fi sarir wasiya me ake rubutawa a headline din wasiya saba me zaka rubuta ana anas radiyallahu anhu qal kanu yaktubuna fi suduri wasayahum ana samal yace su da abai sun kasance idan mutum zai rubuta wasiya a sabanta headline din ga abin da suke rubuta bismillahir rahmanir rahim hada ma auta bihi fulan bin fulan sai ayi bismillah a ce haza ma autadi kula da bin kula wannan shine abin da wani dan wani sai a ce Yusuf bin Ja'far misali yayi wasiya ne ya shahadu damirul gari ko yana da shaidawa Allah ilaha illallah sai an tabbatar masa da musulmi ne ba wanda ya tantance abota wa sai Allah ka san ba za su baka wannan shaidar ba sai ana ganin ka a masallaci ba ganin ka a masallaci ba wallahi ba za su rubuta ba wannan ba sam wani za a iya gaya ba ya ce wai a a blok ɗaya muke wallahi wani taɓa ganin sa a masallaci ba to al'amari ya lalace ya halatta ya mutu karkaje sallarsa ya halatta limamin gardu an gaya mana tambaya cewa kuna ganin sa a masallaci a ce ba mu taɓa ganin sa bai ce to ku nemo wani eh ya masa sallah ba zai ba duk abin da za ku faɗa je ku je ku faɗa ba za a yi ba bare kuwa Allah ji kalli ba mu gandu cewa mahaifin ba na manta wata shekara akwai wanda aka ce bai je masa sallah aka rika zurutu wannan karatun ne shi ya karanta sai kwana shi aiki da shi yawwa wannan ma namu Allah ya da malam eh karatu ne sai kwana sai yin karatu su ba ka zuwa sallah ba a garin ka a masallaci to ku nemo yan jagaliya ji sun si masa sallah a nemo wani ya ko kulukulu bi ya karanta ruwansa kwarai kuwa ai sallah duk yadda za a rika ganin ka a masallaci to to sai ce to kaga wahdahu la sharika la shi kadai yake ba wanda ya tantanta a bauta wa jini wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha hakika kiyama mai zuwa ce ba ku kwanto a kanta duk wanda kaje yana daga da Kano je Kaduna bai san Allah ba duk da an ce maza a da shekarun baya yayyanmu da iyayen kaje an ce wai da Kano je Kaduna su ma'anarsu daban ta yan zamani daban ta da su ana nufin wai da in mutum yayin abin kisa Kaduna ke zuwa a rafe shi ana nufin eh to da an je Kaduna ya tafi lahira abin da suke nufi amma na yanzu iskanci ne suna nufin ba abin da za a yi ko a lahiran ma kun ga bambancin yaran magabatanmu da mu kenan wa anna la yab'athu man fil qubur lalle Allah zai tashi wanda suke cikin kaburbura ka tashi wa idhal quburu bu'tirat wa auta man taraka min ahli an yattaqullaha sannan sai yayi wa waɗanda bagadansa waɗanda ya bari cikin iyalansa sai musu wasiya cewa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa yuslihu zata bainahum nan ne yawa sannan kuma ya sulhu a tsakankanin su wa yuti'u Allah wa rasulahu in kanu mu'minin sannan kuma su bi Allah da manzansa duk wanda ya bari lalle ku ba Allah da manzansa na har mu'mine ne ku ku jara tsakanin ku ba na son a zo a tace sai ku ce wani a'a kowa ya zauna da kowa lafiya sannan ku bi Allah da manzansa bayan na bar duniya ka ji ba wasiya ake ku zama ahlus sunna wal jama'a haka zai ga mu wa autahu bima autadihi ibrahim bani wa yaqub sannan sai wasiya ga abinda annabi ibrahim ya wa ƴaƴansa wato um da annabi yaqub suka wa ƴaƴansu wasiya ne ya bani ya inna allah qafalakum fi wa autadiha ibrahim bani wa yaqub ya bani ya inna allah qafalakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim da annabi yaqub kowa sai da wa ƴaƴansa wasiya cewa ya ku yayana fala ta mutunna kar ku take ku koma zuwa ga Allah illa wa antum muslimuna fa ki kuna musulmai a in dai ga mutum in bai koma a musulmi ba abin zai amfani shi a wajen da na kirista ko bai hude me yasa annaba za su rika wa ƴaƴan su wasiya ba shi da amfani kenan su kyale su man su mutu a komai in ba musulmi ka mutu ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin inna ad-dina 'inda Allah al-islam saboda haka na rantsi da Allah duk kirkin Elizabeth duk addu'a da zaka yi mata Allah ba zai karba ba kuma ko da ya tabbata ba jikar annabi ji saboda tsaba kalan dangi wayan jiya saboda rashin kunya kullun kuna koyi Abubakar kuna tsine mata wai amma ku yanzu kine masu janyo Elizabeth cewa wai ahlul bayt ka ji dan wata rashin kunya ba an kora Abubakar abokin Annabi da Umar da Usman kullun zakin su kuke amma yanzu kun janyo wanda kowa ya tabbatar a kafirci da mutu cewa wai wai dangin Annabi ce la ilaha illa Allah ai abin da kai ma wai wanda ya kore waɗannan abokan Annabi shine yanzu yake janyo wata to Abu Lahab eh shine na ga ya wannan ce mun yadda cewa dangin Annabi ce to ne Abu Lahab ba ba ko annabi bane amma kana kana ji fa tabbata la abi lahabin Allah yake in fasara ba wani malamin bidda ra'ayi ba kudin ta malgar zake eh wai wai zo irin masu azin turban nan ne yace tabbata la abi lahab yace kai Abu Lahab ka ci abu kaza kaza yace wallahi haka Allah yake ne kaga wannan da adi ya dadda na ba ai kana da rai zaka ga abubuwa mai zan bakin ya gama ya yake to kai abu la ka ci abu kaza kazar ka kuma ya gama yake wallahi haka Allah ya gani haka wannan ta addini karami ba saboda haka ba ruwan Allah da Elizabeth a wanda Abdullahi bin Bid'an ne kyauta ne kaza ne kaza aka zo aka faɗa abubuwansa da na ya ce ta faɗa alkhairinsa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce dan wuta ne kuma da na ya ce irin abun nan yace saboda bai ce la ilaha illallah ba har ya mutu duk kyautarsa mutum ne mai alkhairi saboda haka amma abun mamaki kullum kuna zagin safai amma kuna musulunta da Elizabeth an ce yanzu kana da da tahiri la ta zan kuti wa Abubakar ake nufi ba amma kun janyo Elizabeth Allah ya tsawaye man ya ji Allah fa huwa al-muhtad Allah mun gode ma bayan Allah ya yi ka musulmi kuma ya kyale ka a matsayin wato mai kaunar sahabbai shine babba alkhairi to kaga matakin sista haƙu alwasiya yaushe ake tabbatar da wasiyarsu bayan mutum ya yi yanzu an yadda ya riga ya yana da miliyan hudu ya zo yi kyautar miliyan ɗaya ya yi wasiyar miliyan ɗaya wasiya ta yi ko ba ta yi ba ta yi domin wani over four in zan samu ne wani over eight dubu ɗari biyar misali to sai miliyan ɗaya ta yi yaushe za a tabbatar da ita wala tutta haƙul wasiyatu lil musa lahu ba a tabbatar da wasiya ga wanda aka yi wasiya illa ba da mawkil musi sai mai wasiyar ya mutu Allah ya gafarta mala sai ka jira ya mutu kuna kallo kawai zamani da ya zo Allah ya jarabe mu wani yaro nake kallo a satin nan nan gaban mu gaban wajejen kofa kongo yake yaro karami wai ya ya taɓa sa uban bai fi shekara ashirin da uku ba ko da hudu sun sa wa uban koyar cikin kafa tsera to ake mutu ya ci gado shi da wani yaro abokinsa bai ci bai ne aka karɓo bindigar aka ɗauko bindigar abin fai da gane mai interview tatin yaro kankani wallahi to ake yi uban ya mutu a ci gado ya ci ya mutu yaro ne ba saboda wai har bayani yake ana tambaye sai yake wai akwai abokin sa da baban sa ya mutu ya ga ina karba musu gado ya ce babur ya ji jajinci dan Allah to babban takeici na shine kuma yadda ake sawa yana bayanin abubuwan da ya a media abin yana ta yawo ai kawai ku faɗi hukuncin da kuka yi mata shine bayani ba wai bayanin yadda ya yi ba ko ya wasu zai Allah kana ina wani ya gama bayani malami ne ba ya gama bayani akan bokanci yace kaza kaza kuma ya san yadda ake kaza ya faɗi illolin abu amma da aka tashi wani bidiyo yace aka wa kallahu da Allah a gaya mana yadda ake yi wallahi azim wai ya gaya masa shi so yake a gaya masa kawai dai ya samu kuɗi to haka wannan abubuwan da gidajen rediyoyi da suke wallahi ƙara biyo fadayin abubuwan suke Allah ba jara suke kawowa ba wai aka ko wani yaro yana bayanin yadda ya shiga wani kanti ya yi sata yana faɗa cewa wai kaza ya ɗauka ya zuba a bulotin sai da yi dissolving ya yi melting ya yi kaza abadan Allah wallahi wani ya koya kenan domin sinadarin da ya amfani da shi haji ya faɗa na ki maimaita ne da kawai su ji haji ya faɗa wallahi ya ce shi ya sa ya cikin kankanin lokaci ya furma cikin gida ya shiga shago kai kun zo kun gaya mana ba ku gaya mana kuma hukuncin da kuka yi marwa Allah ya tsawai saboda haka wannan shi ne sai ya ce wa ba da sadadi duyun ka ji ko bayan an tabbatar da basussuka bashi ba idan aka zo to sai an bibi bashi gaba daya fa in istagra qatil duyunu at-tarikata kullaha idan bakin ya cinye gaba ɗaya abin da ya bari falaita lil musa lahu shay'un to kai fa da aka yi a taliko taladi ba komai ba abin da za a baka ya ban miliyan hudu kuma an zo yanzu to ana bin sabashi to wurin da karatu a ya kamata mu kammala ana bin sabashin miliyan hudun gaba ɗaya za a diba a bayar duka a bawa masu bin bari kai kwalele ba za a ba komai kuma ba ka biyo su bashi ba ba za ka ce to yanzu ba in kun samu kuɗi ni za ku bawa domin an ce ga to ai ba kuɗin sa bane kuɗin sa an bayar bashi yawwa ya biya bashi an ali radiyallahu anhu qala qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid-dayn qabla al-wasiya sai na ali yace annabi ya fara biyan baki kafin wasiya wa antum taqra'una min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn dida alqur'ani kuna biye cewa min ba'di wasiyatin bayan wasiyar da ya yusa biha wanda ya audainin ko baki ai ba a jere take ba kar ka dauka audin nan tana nufin littarci la ka'ida baki ake fara fitarwa sannan sai a dawo kan wasiya ya bar miliyan hudu ana bin sa miliyan biyu sai ba da miliyan ɗaya a dukiya wani ubako kenan ko miliyan biyu ta yi ragowa to wannan miliyan biyun za a fita wasiya na wani ubako ɗin ta za a fita ba miliyan ɗaya za a ba shi ba kun gane yawwa in ba haka ba ai ya cinye musu kuɗi in ka ba shi miliyan ɗaya kuma yanzu ya zama ya ci rabi kenan yawwa wannan karatu cikan faku yawanci za ka ga dai a tabiya ta amma da wahala ka bi gurin da aka yi eh da wahala kuma wannan ake so a yi kaga kitabu talak babu talak ne ake so ka biya karka aiwatar amma shi dan ake yi wannan din da ake so ba aiwatar kuma ba mai eh shi kitabu talak so ake kawai ka samu ilimin ka wuce amma kun ga yanzu ko baka da ilimin sai mutum ya aiwatar da shi ko baka wani yawwa ko ba ilimin sai an yi amma wannan kuma ba a yi tambiyun fadakarwa walan ma kana da galibu ala kafirin minan nasi fi hadha zaman qala min ma ka na na na No. No. Mu da ke tafiye. Haka, haka. Haka. Shi kuma shi ne tsarin musulunci. Joseph ya ce alƙalai yadda suke yi dama, ai akwai shi a ƙa'ida dama. Cewa bayan ma wannan bashin to duk wani abu idan filin ya ake. Likafani sai kun siya ba zai iya bada sadaka akan kabari duk a kudin za a bayar shi ake kira munafi tadhi duk a kudin abin da ya ragowa sai a zo kuma a amfani ne wannan shine daidai kuma shine daidai za mu zo gabar za ku gani a kamun jana'i shine ka'ida karatun mu na karshen wata to sai sai تنبيه ولما ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان yayin da ya zanto mafi rinjaye ga yawan mafiya yawan mutane a wannan zamanin cewa al-ibtida'a fi dini sun kirkiro abubuwa na bid'a a addinin mafiya yawan mutane wala fiya ma bi ma ya ta'allaku bil jana'i musamman ma dangane da abin da yake da alaka da jana'iza tun daga wanka har fito da shi mata su fito su abubuwa a cikin gida tsakar gida ba an bar shi a gida za a je a jona a goyi ko su fidda ko su waye shi sai sannan a fito da shi sannan a je makabarta a dora a yi al'ada original al'ada shikin in ka Allah ya taimake ka an je an yi abin da ya dace a kabari to kai ne babba a gidanku ba yadda za a yi da kai kai za ka ce albar da ga ga abin da za ka ce a yi in an yi magana ka ce baba ya ba da wasiya ya ce kaza za a yi ba to ba shi kenan ba to ko kuma Allah ya kawo abin ya zo kan matasa da suka fahimci abu sai a zauna lafiya amma in ba haka ba al'adar nan kana ji kana gani in ka je haka za a yi ta gama al'ada ai tana ɗaya da al'ada da bid'a su suke rusa addini sosai Allah ya kiyaye to sai yace kama amkana min alwajibi an yusiyar muslimu to gashi nan yana daga wajibi musulmi yayi wasiya bi an yujahada cewa a kinsa ka wani irin jinsi na sunna wa yudfana ala sunna kace abin da yake irin yadda sunna ta shine wannan da aka je ba za ka ce ai ba sai ya bakin zalimi ba to tan gaban bai maka ai ya ma fi farkon mahimmanci ko bai fi ba dan karatu kai ya fi farkon mahimmanci ado to ya zaka yi al'ada ai bi kauli da ala ya ayyuhal ladina amanu kunji wajibi ne kowa ya wa kansa wasiya cewa wasu za ka tun da ransu mutum sai ya rage shekara ishirin ma ya rasu kuma yanzu tun yanzu ya to in bai rasu kaza za a yi ba wani in dai na riga ka rasuwa kai kai min wanka haka magabata suke yi bari mu je gaba ku in na riga ka rasuwa ka binne ni a yi min tsarin sunna to ka ka fita idan ba a yi ba duk abin da suke yana kansu wallahi eh ya yi wa ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya ko an fusa kun ku kiyaye kawo kanku wa ahlikum da iyalinku matarka da ƴaƴanka naran daga shiga wuta wa qudu an-nas wal ijara makamashin wutar shine mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun gilab a wannan wutar da za a jefa masu wannan abin marasa kishi za akwai wasu mala'iku waɗanda suke manya shidadun masu ƙarfi la ya'tuna Allah ba amaru su ba ta saba wa Allah abin da ya umarci kai an baka umarni ka saba su idan Allah ya ce sai dukan ka ba za shi da ibada su dukan kawai wa yaf'aluna ma yu'marun suna zartar da abin da aka umarce su ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك كيسا تابع النبي كي بعد وصيه akan haka wal atharu anhum fi dhalika kathira athar maganganu da suka zo kan duba musannaf sai ibn abi shayba al musannaf sun zo da yawa saboda lokaci ne ba za mu bada misalan da yawa ba misalan da ya bayar anan kawai ya isa cewa kathiratun suna nan da yawa min har daga cikin su an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas wancan bawo Allah kun ji ake ba kun ga daga cikin ayyansa akwai Amir to wannan Amir da akwai na farko akwai na biyu akwai na uku akwai Muhammad akwai Abubakar akwai Umar da a cikin ayyansa Sa'ad bin Abi Waqqas akwai Aisha duk akwai ayyansa to shi wannan dan Sa'ad bin Abi Waqqas kun ga sai bayan ma ya tashi daga wannan cutar ya aje shi yace anna abahu qala fi maradihi alladhi mata fihi mahaifinsa ya ba da wasiya a rashin lafiyar da ya mutu a cikin ta yace alhidu li lahadan yace ku ƴaƴana ku yi min lahadi abu musa lafiya ba ai yayi wannan wasiya in kun tashi binne ni ku min kabari lahadi kabari lahadi shine za a rarake haka a yi dogo sai a rarake gabas din za ku gaji in ka je kasashen larabawa makka da madina shi ake yi ya bu inda a wannan makawantar tamu tana da kasar da za ta karbe shi ko to da har yanzu ba a cika nan ba saboda ya fitin mutane shi kuma gurin mutum biyar a ce abin ne mutum hamsin a nan saboda shi jera su ake a tsaye zurfi ne da shi mu kuma namu nan za ga faɗi ne da ko ga ƙasa da za a loda wani ma har da bulo shi ya ce gurin mutum uku wasu magani suke yin ka mutu ba a yi ba wannan bulo ɗin da tayi ba a abbatuwa ko kabarin raka in ji kala rawi to da haka za ka kamar ba wani gani suke sun saba wa Allah ba da tali da mabul hadda fanka wani kabari a can fanka to sai an yi tali an sa turaren wuta an kunna masa fanka eh wane mutum gaskiya ne saboda za ka shi kalkal kalkal ai wannan kalkal din ma da ake gani ya isa wannan amsa taka man zani tabbas wane mutum gani ya koyi wale sai kabar kan mu'ayana kenan Allah ya zauke ya roƙe Allah ya zauke Allah mun gode ma to kaga sai yace wasibu alayya labila nasban ku dora mun tubali dorawa ku dira mun tubali dorawa kama su ne a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace irin yadda aka yi wa annabi shi za ku kaga bayan an sa shi sai aka sa tubali ya rufe tubali ya karanan bulallikan nan tambihu tsani fadakarwa ta biyu idan kana li rajulin far'un warithun idan mutum yana da dangi an gane ko eh waɗanda suke magada ma tafi hayati abin da nake nufi wato shine far'ul warisin shine kamar wa ko kani kaga in yana da ɗaya duk ba za su yi gado ba ko za su ya kare ɗaya hana su cin gado to idan ya zanto kana da wannan far'in wani rege waɗanda suke magada ma tafiya ya ce sai muta a wato a cikin rayuwarsa abuwan abuwan wato ko kuma yana da wani reshe da zai gaje ki abin da ake nufi da wannan reshen da zai gaje kamar ɗanka sai ramto ɗanka babban ɗanka ya haifi yaya sai ya mutu babban ɗanka ai kaga magaji ne ko sai ya haifi ƴaƴa maza sai kuma ɗan na ya mutu ya bar wannan ƴaƴan kun fahimta kun ga ai yanzu mutuwar ɗan nan ta jaza wa ƴaƴan haka ne to shine malai yake cewa to sai mutu fa inna alayhi an yusiya li auladi hadha al-fara inda akwai wasu ƴaƴan daban inda babu wasu ƴaƴan to wannan jikokin za su gado za mu zo a karatun mu za ku ji duk da ba rabon gado zabi ba kawai karatu zabi a kotu ake rabon gado yau ba wannan kawai karatu zabi saboda haka wayannan ƴaƴan idan ba kowa ƴaƴan ƴaƴa ƴaƴa ne domin zai ce ibnu ibnu ibnu wa in ala haka zai gaya ba to sai aka samu kuma da wasu ƴaƴan to sun hana ku ci jikoki to tunda ƴaƴan ƴaƴa ne wayannan kuma duk mata ne ko kuma da mazan ba to sai kai wasiya domin ka san ba za a ba su ba sai kai wasiya dan Allah ku dube da musulunci yake wani abu dai dai inda muna bin wayannan abubuwan duk za a sha wahala za a ce ma ga cikin family kaza ya mutu amma yi me kudin tsiya amma kaza kaza fa inna alayhi an yusiya li awladi hadha al-fara bi mithli ma kana yastahiqu al-mayyit kun ji sai dauki dan wata abinda mamacin zai samu ya mawasiya ne inda in na mutu inda yana raye zai samu miliyan ɗaya sai ka ce to nayi wasiya a bawa yaran nan miliyan ɗaya da Allah ka duba musulunci aw bi shay'in min malihi ko kuma ya dau wani abu cikin ya ma aura haka wani abu cikin dukiyar amma fi hududi sulus kada ya wuce wani over three miliyan goma sai ta rabu ya ce a ba shi miliyan uku muga tafiya yawwa ai kuɗin sa ne sai yayi wasiya in ya mutu a ba waɗannan miliyan uku wasulutu kafiru kaga kai ya wuce ɗaya bisa uku amma ɗaya bisa uku kuma ya yi yawa fa in mata walam yuti li auladi waladihi in ya mutu bai wasiya ga ƴaƴan ƴaƴansa ba fa innahum yu'dawna qadara ma kana yajibu alayhi za a ba su gurgudan abin wato abin da ya zama wajibi a kansu a ba su an yuti bihi wato ya zama wajibi a wasiya ne li anna hadha daynun alayhi domin wannan bashi ne a kansa bashi ne don Allah wannan ma kuna jin sa ba ma a wannan magana kwata kwata bai mata inda zai mutu walam yaktubuhu bai rubuta ba lan yazi hada dai ku sani ba kun ji wani karatu bashin nan da yake kan zare kau ba bai kau ba wa ala hada al'amal fil mahakim yau wannan abun akan sa ake har yau amma wallahi ba ai saboda haka wani karatu ne da ya zama wajibi mu rike shi a kwakwalwarmu irin wannan yana taimakawa kuma in aka yi wasu kan ziyarar aka yi musu wannan za ku samu damar sarrafa za ku sarrafa su yadda kuke so shi musulunci kullum yana da wato wasu hikimomi a abubuwan da yake kawowa amma rashin bin da ba ma yi shi ta yanzu komai ya lalace dangi kowane dangi za ka shiga za ka da nasa matsala haka ne duk inda ka shiga family yanzu kowane iri extended family kai har da ba extended din ba da irin tasa matsalar wallahi kuma tunan kashi sai ranta ba mun saki ranar ne shi yasa ba ma ganin daidai Allah ya ba mu ikon aiki da karatu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna da Allah da sunan da jawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya kabiya wa kowa bukatun sa na alkhairi Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasar mu lafiya masu neman da matsala ta ji hankali Allah ka mayar da shi kawukan Allah ka ba mu shugabanni na gari marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu talauci da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin zama ɗaukaka iyayen mu da malaman mu Allah madaukakin sarki ka ka jigan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka samu cika da kyau da imani masu rai daga cikin su Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مكبة علينا فاغفر يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين